أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne ya ba mu ikon sake saduwa da juna a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na ihya sunna wa ikhmadul bid'a littafin babban malami a sheikh usman ibn fodi alaihi rahmatullah a yau muna muna uku ko a hudu afwan muna hudu ga watan sha'ban a hijira 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan daya 2026 miladiya wanda shi ne darasi na bakwai ko a cikin jerin darussa na wannan littafi a darasi da ya gabata mun dakata ƙarƙashin babi wanda malam ya yi akan bayanin bida'a da kuma kashe-kashenta mun ji yadda malam ya koro bayanai daga malamai daban-daban da kuma ya tike ko a ce ya rufe babin da unwan da ya mushi cewa ma la yunkau min al ma yunkau min al bid'i wa ma la yunkau abubuwan da ake inkari da kuma abubuwan da ba a inkari duka mun yi karin bayani karkashin a irin wayannan niqat din insha Allah ta'ala yau za mu tashi babu ko alayka to al babu salis fi ma warada an sahabati والتابعين وتابع التابعين من بلوغهم الغاية في اتباع السنة واجتناب البدع ما لا يكتوى بابي نأكو zai yi bayani cikin abin da ya zo abin da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'i tabi'ina mala ya ce min bulugihim ghayata wajen kai gaya da suke wajen kai gaya da suke wajen bin sunna shine ka ce wajen tsananin ruko da sunna da suke ta manzon Allah da kuma nisantar bid'a kenan a wannan babin abin da malam zai yi kawai asar ne zai rawaito zai koro kai zai zai zai koro su wanda aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in da suke nuna tsananin rukon su da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tsananin nisanta su ga duk abin da ya saba ma shiri na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam bayan ya fara magana akan ta'arifi na alkur'ani da hadisi da sunna da ijma'i kuma yayi bayani akan wajibci ruku da kowanne daga cikin su sai kuma yake yayi bayani akan bid'a da kashe-kashenta da kuma wajibcin da a nisanci bid'a da abubuwan da za a inkari da wanda ba za a inkari ba to kuma sai yake so yanzu a wannan babi ya kawo yadda magabata suke roƙo da sunnan manzon Allah da kuma yadda suke nisanta duk abin da aka ce ya saba ma shiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ishara ce a wannan babi dan ya maka ishara cewa a sunnar da yake so ya raya to sunna ce ta magabata sunna ce ta manzon Allah sannan kuma kan hanya na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ya nuna maka hakanan ita ma bid'a to wannan abu ne wanda magabata ga baki dai suke suke a me ake cewa kokari wajen nisanta duk abin da ya nisa da karanta suwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yake cewa min athari sahabati fi ittiba'i sunnati daga abubuwan da aka rawaito daga sahabbai wajen bin sunna malam yake cewa qala abubakar ibn siddiq malam sai ya fara da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ko a ce ma sai ya fara da khulafa'ur rashidun a ya fara da abubakar da umar da usman da ali kamar da zamu gani to kuma hikima wajen farawa da abubakar tunda shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kuma mafificin sahabbai a ijma'i na ahlus sunna wal jama'a sannan kuma ko da a ce in aka dawo sira sai a ga yana daga cikin waɗanda suka fara ba da imani suka fara ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa a cikin maza shine farkon wanda ya fara gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan babu shakka idan za a fara magana akan sunna to dole ne a gabatar da abubakar siddiq to shine ma yake cewa qala abubakar ne siddiq radiyallahu anhu abubakar siddiq da Allah tabbata a gare shi da Allah tabbata a gare shi yake cewa lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'malu bihi yake cewa ni ban zamanto zan bar wani abu ba matuƙar manzon Allah sallama yana aiki da wannan abin illa amiltu bihi yake cewa face sai na yi aiki da wannan abin duk duk abin da naji an ce manzon Allah yana yayi ya aikata wannan abin to bana bar wannan abin ba sai na aikata shi sai na yi koyi sai na yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni aksha in tawakkatu shay'an min amri an aziga yake cewa saboda ni ina tsoron idan na bar wani abu daga cikin umarnin manzon Allah ka in je in karkace in karkace ma hanya ta manzon Allah ko kuma in hallaka to da haka shi yasa nake kokari wajen bibiyar duk abin da manzo Allah ya aikata to ni ma ina aikata shi kuma su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sun kai matsayi wajen riko da sunna in manzon Allah ya aikata wani abu ko da a ce wannan abin al'ada ce ko kuma a ce ko a cikin tahiya ne yayi wani abu to sahabbai suna kokarin su ma su ringa aikata wannan abin har rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci shi da Abdullah dan Umar suna tafiya to manzo Allah da ya zo a saman hanya akwai wata itaciya to saboda tsawo manzo Allah sai ya duka to manzo Allah sai da ya duka ya huce to wani lokaci Abdullahi dan Umar ya zo zai huce ta wajen akan an sare ma itaciya shi ma da ya zo sai da ya sake dukawa ya huce saboda da tsananin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to haka shi ma Abubakar yake faɗi a wannan hadisin an zo Imam Muslim ya huddo shi ya rawaito shi daga Urwa daga Aisha a hadisi ne wanda yake magana akan an samu asarin a cikin hadisi dogo da yake magana akan cewa a na na fatima ya gaba Allah tabbata kai ta zo tana tambaya Abubakar ya bata gado na babanta sai Abubakar ya ka hadisi da yake cewa manzo Allah yana cewa ai mu annabawa la narisu wala nurasu ba ba a gadan mu ba mu gada ko ba ko mazalla ke cewa yake cewa a mazalla bai bar wani abun gado ba sannan kuma mazalla yana cewa annabawa ba a gadan mu ma'ana abubuwan da suka bari wannan sadaka ne to haka a cikin hadisi yake cewa to shi ai babu wani abu da manzon Allah yake aikatawa ba ya bar ba duk abin da manzon Allah ya aikata sai ya sai ba zai bar shi ba sai ya aikata shi yake cewa yana tsoron in ya bar shi kai ya ji ya halaka ma'ana inda a ce manzon Allah ya yi umarni da cewa a bada a raba gadon shi ko kuma ya ji hadisi ko kuma manzo Allah ya yi magana abin da ya kama da wannan to da ya aikata haka nan yan wannan asarin shi ma zai nuna maka tsananin rukun sahabbai da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mala yace wa salla umar radiyallahu anhu bi dhil hulayfa rak'atayn fa qala umar dan khaddab bai dalla tabbata gare shi yayi salla a dhil hulayfa dhil hulayfa kamar yadda muka sani shine wajen da ake ɗaukar ihrami na mutanen madina wanda ya wuto daga madina zai ɗau ihrami na hajji ko na umara inda dan madina ne to zai zo zil hulaifa ne ya yi wanka ta kwana ya sa ihramin shi to umar dan kaddab ya yi sallah a zil hulaifa ya yi rakka'a guda biyu la'alla rakka'a dawafi ce rakka'a ta dawafi fa qala sai umar yake cewa asna'u kama ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasna'u umar yake cewa ina aikata hakan ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa kaga Umar yana ƙara tabbatarwa wannan sallar yana yin ta ne kamar yadda manzon Allah yake yi Umar su kuma su Umar wajen riko da sunna ba wai mutane ba hal abubuwa jama'a ma gaya masu ke Umar shine wanda da ya zo shi zai yi zai zai sumbanci hajarul aswad ya zo hajji da ya zo yake ce mushi yake gaya ma hajarul aswad yake cewa ni na san kai dutse ne bakka cutarwa bakka amfanarwa yake cewa in ba dan na ga manzon Allah ya sumbance ka ba to da ban sumbance ka ba ma'ana hatta da sumbantar dutsen ba wai kawai dan zai kara mushi wani abu ne a kawai dai dan dai manzon Allah ne dan dai koyi da manzon Allah ne shi yasa Umar yake yayi wannan abu to haka ma anan Umar yake cewa yake cewa ina aikata wannan ko kace ina yin wannan nafilan ne nayi wannan nafilan ne kamar yadda na ga manzon Allah yana yi ma'ana kenan a wannan nafilan ma ne koyi ne nake da manzon Allah ba wani bane na kirkiro ta ba kuma saboda wani bane yayi nake yi wannan asarin shi ma Imam Muslim ya rawaito shi daga riwaya ta Jubayr ibn Nufayl daga Shawhabil ibn Astamt a shi ma a cikin dogon hadisi ne wanda yake bashi labari to sai ya kawo wannan asar in yake cewa ga abin da Umar yake cewa mala yake cewa walamma azinat quraish li usman radiyallahu anhu fi at-tawaf bil bayt hina wajjahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi al-qadiyyah أبى وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم malam yake cewa lokacin da shawa suka yi ma Usman ibn Affan yarballa tabbata a gare shi suka ba shi uzini suka mashi izini yayi tsawafi a sulhul hudaybiyya sulhul hudaybiyya a sulhu ne wanda aka yi shi lokacin da musulmi suka zo za su shiga su yi umara a makka shawa suka wuto suka hana su suka ce ba za su shiga wannan shekarar ba sai dai a shekara mai zuwa a lokacin nan aka yi afuwan lokacin da aka aika Usman ya je ya lika ya gaya ne wannan afuwan ba wai ba sulhu da biya bane wajen bai'atul ridwan ne afuwan wajen bai'atul ridwan ne kenan an zo sai manzo Allah ya aika Usman ya je ya lika Makka ya gani yaya ne to Usman da ya je sai aka rike shi Qurayshawa suka rike shi ma'ana ba dai rike shi ba aka yi kamar sun tsida shi suna mishi tambayoyi to sai aka me aka cewa aka yada cewa ai an kashe Usman sauransu a lokacin da manzo Allah ce in kuma da gaske ne to mun za mu yake su a lokacin manzo Allah ce duk wanda ya yarda za mu za mu yake shi to ya zo ya muni mubaya manzo Allah ya shi mudanin shi kowa ya zo yin mubaya a cewa za a je a yake su a lokacin nan ma manzo Allah da kanshi ya dau ya dau hannun shi ya dora ya ce wannan kuma hannun Usman ce a matsayin bayyana a lokacin nan kuma da suka bi atin ruwan Allah subhanahu wataala ya yarda da su sun ma manzo Allah mubaya akan abin da ya ya tabbata su to lokacin da Usman ya shiga a makka ya je ga yanayin makka da sauran su ƙoshi suka ce mashi zo ka yi ɗawafi ma'ana an ba shi saboda shi usman dan me ake cewa shi dan dangi ne ka gane dan dangi ne sannan kuma mutum ne wanda yake da matsayi dama kuma yana da kuɗi yana taimaka ma babu wanda usman bai taimaka ba tun kafin ma a musulunci to kuma dan kabilar shi me za a ce kamar dangin shi suna da yawa a makka to babu yanda ba abin da za a iya mishi to suka ce mushi Usman zo kai dawafi Usman yake cewa a a ma kuntu li af'ala ni ba na yi ba ma ba zama ban zaman to ba zan aikata ma'ana zan yi dawafin wannan hatta ya kufa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har sai in manzon Allah yayi wannan dawafi ma'ana ya za a yi in fara yin abin da manzon Allah bai yi ba to kaga yadda sahabbai hatta da ibada suke gabatar da manzo Allah Allah ma yake yana cewa la zamu la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasuli kada ku gabata ga mun manzo Allah sallallahu ku yi wani abu kafin manzo Allah ko kuma kafin Allah kafin manzo Allah ya bada umarni ko kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni to shi yasa Usman ana yake cewa a a ba zan aikata ba ai ban zaman to zan aikata ba zan aikata wannan dawafin ba ko zan yi wannan dawafin ba yake cewa har sai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan dawafi wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa qala Ali radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib shi ma ne Allah tabbata a gare shi yake cewa lam akun ad'u sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liqawli ahadin minan nas Ali ibn Abi Talib yake cewa ya Allah tabbata yake cewa ban zamanto ba zan bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin wani ɗaya daga cikin mutane kawai dan wani ya ce kaza dan wani ya ce kaza sai in bar sunna ko da ina tsoron a zage ni ko da ina tsoron a zarge ni ko da ina tsoron a ce mini kaza sai in aikata wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan kuma zai nuna maka a wannan ke sahabbai eh me ake cewa kai gaya sahabbai da suke wajen su ba sa ma tsoron faɗan mai faɗa idan za su yi wani abu ke sa Allah subhanahu wataala da yake kiran masu bane yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi Allah ya tafa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina idan Allah ya Allah ya cewa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im wa innam mutane idan sun zo za su yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah ba sa tsoron zargin mai zargi yasa ɗaya daga cikin malamai al'imamu sana'ani yake magana inda yake a cikin kitabu sala da ya kama magana akan cewa a karatu ya ake cewa a yi karatu karatun sallah a tsawaita shi yana magana ne akan karatun sallah asuba ranar juma'a da ake karanta a sajada da halata sai ke cewa to wasu suke cewa saboda ka a ji a tsananta ma mu sai imamu shifani ke cewa bai kamata ba bai kamata imamu wannan nace ko sana'ani yau sana'ani ba shi yake cewa bai kamata ba a ce wai a ban aikata wata sunna saboda ana tsoron kan wasu jahilai su yi magana ko don kawwa da ya ce kaza ko don ka a yi magana kawai in mutum zai aikata abin da manzan Allah ya yi kawai kai ya yi tsoron cewa a'a za a yi magana ko ka a zage ka ka a ce ka yi kaza sai dai kawai shi a irin wannan hali kawai sai dai in mutum zai kalli maslaha la'alla za ka iya zuwa ne da wani sabon abu wanda mutane ba su san shi ba to kuma kafin ka yi suna buƙatar ƙarin bayani ko suna buƙatar karantarwa daga gare ka karantarsa da su wannan abin saboda kasta ga ka zo musu da wani bakon abu to amma in bayan an karanta su ne wannan ba wani abu bane saboda irin wannan abu yana faruwa yanzu ko a nan rannan akwai wani ya zo ya yi sallah to da ya yi sallah da ya zo yana masa yana sallah sai ya yi jasad da istira kafin ya tashi to da Allah gani suka ya dan jima a jasad da istira kawai suka ce musu subhanallah kawai shi kuma ya tashi da ya zo kuma ya salamce kawai suna jiran kabli kawai kawai sai ga shiru kawai wasu suka yi wasu kuma ba to kaga irin wannan abin me yake so ku san wannan abu san ta ba aka zo wani ma bai san ta ba to ana ta ana ta dan rikici ga ne ya zada musu bayani kamar shi na tambaye shi ya yi ne jasu isa ko wanke mancewa ce sai ce a shi kawai jasu isa ne yayi to ka gani to su ko su san ba irin wannan to kaga a lokacin nan yanzu inda a ce ba samu fahimta sai a yi ta rikici an za ko wanda ba san jasu isa ba a to ai za ka iya samu ai ka san yanayin karatu ya sani ba ya yarda da ita a'a ba ma har ka yarda ba za a iya samu wanda ma bai san ta ba kusa kusa ma to to shi yasa to anan kama mahalli shaida abin da muke magana a kan shi shine cewa magana Ali bin Abi Talib yake cewa ban zamanto ba zan bar sunnan manzon Allah ko zan bar aikata sunnan manzon Allah saboda faɗan wani wani wanda zai zo ya ce bai kamata ba ko kaza ko kaza a'a ba a barin aikata sunna ba a barin aikata wani abu na addini saboda faɗar wani ko saboda ka a zarge ka malam wannan asar in imamu ahmad ya rawaito shi hakanan bukhari da muslim sun rawaito shi daga marwan ibn al-hakam wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullah dan abbas da Allah tabbata a gare shi yake cewa an nazaru ila rajulin min ahli sunnati يدعو إلى السنة وينهى عن البدع Abdullahi dan Abbas dalla tabbata a gare shi yake cewa kallon huskar wani mutum daga cikin ahlus sunna to yana kiran mutum zuwa aikata sunna ma'ana zai sa ka aikata zai zai zai ja ka ka aikata wata sunna sannan kuma zai hana ka kai bid'a wannan asar ɗin daga Abdullahi dan Abbas malamai da yawa suna suna wannan ishi Hassan al-Basri an rawaito da gare shi yake cewa yake cewa ya kamata a ce ɗalibi mai neman ilimi musamman ahlus sunna ya zamanto daga an gan shi za a iya ganewa ko kuma a ce ɗabi'un shi za su iya jan mutum ya aikata wani abu na alkhairi ya guje ma wani abu na sharri to kuma wannan kamar me ake cewa kamar in mutum ne yayi nisa ko kuma zuciyar shi ta riƙe abin da gaske shi yasa zaka ji magabata idan suna suna haɗi abu dan masaudi zaka ji ana ana kamanta shi a ringa cewa idan ka ga kamar shi da yanayin shi kama da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam wajen ɗabi'u saboda su kawai kamar kofi ne na manzon Allah suke ɗauka kawai suke aikata a cikin rayuwarsu to kaga sai kai kai tsammanin ma shi kin ne saboda tsananin ruko da suke to kaga wannan yake cewa kallon huskar wani mutum daga cikin ahlus sunna tana kiran saboda ga kaga mutum wanda yake cikin ahlul ilm to zaka zaka tuna zaka iya zaka ringa tunawa musamman in wani da'i ne abubuwan da yake karantaswa abubuwan da yake kullum kira akan shi zai ringa zo maka akan ka abubuwan da kuma yake hani yanzu baka ga baga baga wani malami da ya basa Allah ji kan shi halmi sunan tauhidi aka ce mashi kamar sunan hayyabi saboda mine saboda yanayin kawai abin da yake kira a kan shi kullum tauhidi to kawai har sunan ya bi shi to kaga in wannan malamin yana nan inda yana yana inda a ce yana raye da da ka gan shi da zaka iya tana kawai ka tun tauhidi ka kuma tauhidi abu mai kyau ne to sai ya kara ma kusanta ka da wannan tauhidin to haka ne a, abin yake mala yake cewa wa tauku bid'atin afdalu min ibadati sanati yake cewa kuma barin wata bid'a ya hi kai ibada ta shekara ma'ana saboda ni saboda abin da malamai suke cewa ita bid'a tana da tana da ake cewa tana da tsanani tana da tsanani wajen Allah subhanahu wataala mutum ya aikata ta sannan kuma abu ne wanda shedan yake son shi sannan ko malamai suke cewa shi wanda yake aikata wata bid'a yana da wahala ya tuba saboda mi saboda shi kullum yana ganin daidai yake yi saboda ita bid'a siffa ta ibada ake bata shi kuma duk abin da aka bashi siffa ta ibada wani gani zai bauta ma Allah ne yake wani gani zai lada yake samu to shi yasa yana da wahala to shi kuma shaitan hakan yake so saboda kullum shi sa shaitan yake kawata bid'a kawai dan a ga cewa abu mai kyau ne a yi ta yin ta to mala yake cewa barin bid'a ya fi ibada ta shekara wannan shi ma asar ne wanda aka rawaito shi a cikin littafin albida'u wan nahyi anha libni waddah al-qurtubi na wannan malami daga shi aka rawaito wannan asar mala yake cewa wa ru'ya abdullah bin umar radiyallahu anhuma yudiru naqatahu fi makanin fasu'ila faqala la adri إني رأيت رسول الله رسول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله فعلته yake cewa an ga Abdullahi dan Umar wani lokaci an ga Abdullahi dan Umar yana jan eh ake cewa taguwar shi ko ka ce wannan mace ta raƙuma yana janta zuwa wani waje sai aka tambaye shi aka ce ina za ka da ita kana jan taguwa ina za ka je da ita sai ki ta wallahi ni ma ban sani ba yace kawai na ga manzon Allah ya aikata haka ni ma na aikata to kaga sahabbai shi yasa su sahabbai wani lokaci sun ga manzo Allah ya abu ba sai wasu tambaya ba me yasa kai kai abu shi yasa wani lokaci manzo Allah yana sallah sai sai ga manzo Allah ya hudda ya hudda me ake cewa takalmin shi kawai su ma suka hudda takalma sai manzo Allah da ya kare sallah ya tambaye shi me yasa kuka hudda takalma suka ce ya manzo Allah ai mun ga ka hudda ne sai ya ce ni Jibril ne ya yi mun wahayi ya ce akan ta a kasan takalmi na akwai da dan hudda shi amma ku bai kamata ku hudda ba suka ce to ai mun ga kai ne hakanan wani lokaci lokacin da aka zo a sulhu hudaybiya shi ma da manzon Allah ya umarci mutane ya umarci mutane su warware haramin su ba a yin umara sai wata shekara wasu daga cikin sahabbai suke ganin aya ne za a yi gamu mun zo kuma a hana mu shiga ɗakin Allah wasu suke ganin ka hakan dai yana da wahala manzon Allah ya shiga yake gaya wa matar shi ummu sulma yake cewa mutane sun halaka in ce su yi abu sai kaki sai ummu musulma ta ya manzo Allah ba haka ba za a yi kai ne za ka fara yi da kai kika ce musu komai manzo Allah ko yana hutowa kawai ya ruwa ihramin shi ya kira mai aski ya mishi aski kawai ya shiga gida jale su yana wannan abu kowa ya tashi bai ce ba ku bai ce ba ku yi kawai da sai gama yayin wannan kawai su ma suka fara yi to haka za ka yi ta samu sahabbai daga sai manzo Allah ya bar wani abu to shikenan wani lokaci manzo Allah ya rike zobe na zinariya to kuma bayan kwana biyu sai ga manzo Allah ya je hudda shi ya hudda haka nan a nan take duk wanda yake don zobe na zinari ya kawo shi ma ya dauka ya hudda to haka sahabbai suke game da bin sunnan manzo Allah su yin sun ga manzo Allah saboda su sun san dai shi manzo Allah babu wani abu da zai aikata da san zuciya duk abin da kaga yayi ko ya aikata to wahayi Allah ce ma ta kwana hawa in huwa illa wahyun wa shi yasa ko abla dan abla dan amr lokacin da yake rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi shawa suka ce kai yanzu ka ringa rubuta maganar da Muhammad yake wadi yana magana a cikin hushi yana magana a cikin ba ba hushi ba ai wani lokaci ka je ka rubuta kuskure sai zo ga manzo Allah ga abin da suka ce manzo Allah yace yace kai ka rubuta yace ina rantsuwa da sarkin da lunwashi nake hannun shi ba abin da zai hoto daga nan sai gaskiya to kaga duk abin da zai hoto daga daga daga bakin manzo Allah gaskiya shi yasa su sa bai ba sa bukatar shi yasa manzon Allah shi kawai ba a buƙatar abin daga ya gan aikata shi kenan a in kaga ana wannan to wani ne wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ko Imam Malik da yake cewa ai kullun yu'khazu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al yake cewa kowa ana amsan maganar shi a maida ta yace amma sai dai mai wannan kabar Imam Malik yana cikin masallacin manzo Allah yana kabar manzo Allah shi manzo Allah kawai shine in dai magana ta zo an ce manzo Allah ya in ta tabbata to ba wani neman karin bayani kawai aikatawa ake to haka sahabbai su suke Allah ƙara musu yarda mala yake cewa kana bin mas'ud radiyallahu anhu mala yake cewa haka nan abdullahi dan mas'ud da Allah tabbata a gare shi yake cewa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu yake cewa afwan wa kana bin mas'ud radiyallahu anhu yaqulu abdullahi dan mas'ud Allah tabbata a gare shi yake cewa al-qasr fi sunnati khayrun min al-ijtihad fil ibada yake cewa takaitawa aha shine ko ai fil bid'a a al-qasr fi sunnah خير من الاجتهاد أي في العبادة في في البدع شيء في العبادة أنا شيء عفوا يكتوى القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة أبو الله دم مسعود ولا لا تبت أغريشي يكتوى ال يكتوى تقيتاوى أكن سنة كأي متين ذي بعد كوي تقيتا أكن سنة يك ما يكتوى تويافي mutum ya yi ƙoƙari ya yi ta ibada ya yi ta ibada amma a cikin bid'a ma'ana idan za ka zo ka yi wani abu ka yi kaɗan ya zamanto kuma wannan kaɗan inda ka yi shi ne sunna to ya yi ka yi da yawa amma kuma wannan abin da ka yi bida'a ne ma'ana kawo su daga cikin ƙa'ida a shi yasa wannan zai nuna maka ƙissal imam malik da ya ga wani mutum yana sallah yana sallah yana ta sallah yana ta sallah a masallaci ba kuma lokacin yin sallah ba sai ya zo ya tambaye shi ya ce a manzo Allah sun salama umarni yayi kawai in mutum ya shigo ya yi raka'a biyu ba a ce a ƙara ba sai wannan mutum ya ce wa malik to shin Allah zai muna azaba ne dan nayi sallah sai malik ya ce mushi a a Allah zai maka azaba dan ka saba wa manzon shi ba dan kai sallah ba ma'ana ka ka zo kai ta yin abin da ba aya ba hadisi to ka takaita akan abin da ya zo akan sunna to ya hika je kai ta yin kai kai ta yin ibada da yawa akan kuskure akan kuma sa'awa ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a shi yasa asan ko kace hadisi hadisi na wannan mutumin da yazo wajen manzon Allah hadisin Jabir yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da game da abin da ya shahi a ibada ko hadisin wannan ne ma wannan sahabin Imam Ibn Sa'laba kamar yadda yazo ma haka nan a zuwa ya Anas yazo tambayi manzon Allah cewa ya ga ibada yaya ne ya aka ce ga ka yi sallah ka yi azumi ka yi kaza ka yi kaza sai yake tambayin manzo Allah in ban kara ba akan haka na shiga aljanna sai manzo Allah ce mishi kwarai kwa sai ce to bana kara ba akan haka da ya juya sai manzo Allah ya ce wa aflaha in sadaqa yace ya rabauta in ne gaskiya ma'ana in ya takaita kawai abin da Allah da manzo suka wajibta ma'ana ko ka ce in yau in ya takaita akan wajibi bai aikata ba wasu wasu nafiloli na neman ƙarin lada da sauransu to ko a haka mutum ta kaitaya to ya yi ya yi ibada da yawa wadda kuma ba aya ba hadisi shine wannan asar in na abla dan masu da abin da yake ne wannan asar in imam hakim ya kawo shi a cikin mustadrak haka nan ibnu baffa ya kawo shi a cikin al-inaba al-imam al-maghwazi ya kawo shi a cikin as-sunna mala yake cewa wannan abin da ya shahi abin da aka rawaito daga sahabbai kenan na riko da sunna so wannan kuma kaɗan ne akwai asar inda a ce za a rubu za a cike wannan littafin da kawo wannan asarin to wanga mujallalat ne za a rubuta abin da aka rawaito daga sahabbai wajen nuna tsananin rukun su da abin da manzo Allah ya aikata da kuma tsawata su wasu ga duk wanda ya sa'a manzo Allah akwai asar na Abdullah dan Umar wanda da yake cewa manzalla ya ka hadisi yake cewa manzalla yake cewa kadda ku hana mata zuwa masallaci la tamna'u ima Allahi masajidallah kadda ku hana bayan Allah zuwa masallacin Allah sai dan shi Bilal yake cewa a mu za mu hana su a lokacin na Abdullah dan Umar ya tashi ya gaggaya mushi magana ya zazzage shi har zawo yake cewa ban taba ji ma yayi yayi ya faɗi magana mai zahi kamar wannan yake cewa muna cewa manzan Allah ya ce kai kuma kana cewa sai ka hana su sai ka hana su to kaga wanda sahabbai wanda iyansa ma suke hoto na hoto da su akan saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wani lokaci shi da Abdullah dan yake cewa to yushiku an tanzila alaikum hijaratun min sama ta kusa ma wani dutse ya sauko muku daga sama kike cewa muna cewa manzan Allah ya ce kuna ce Abubakar ya ce Umar ya ce kagan ana maganar manzo Allah ba a maganar ko Umar ko Abubakar ko ma dai wane ne to wannan yana da yana da yawa abin da ya shahi abin da aka rubuto daga sahabbai wajen tsananin hukun su da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine malaki cewa to min athari tabi'in fi ittiba'i sunna wannan kina abin da ya shahi sahabbai alqawl alawwal sai kuma tabi'ai wanda suka biyo bayan su malai yace to shi ma abubuwan da aka rubuto daga tabi'ai wajen rukun su ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malai yake cewa wa qala uwaisul qarni uwaisul qarni uwaisul qarni yake cewa fi wasiyatihi li'izz bin hayyan ga wasiyya shi wanda ya yi ma Izz ibn Hayyan a wanda wannan aka kawo wasan a wajen ku aka yi Izz ibn Hayyan to amma gaskiya abin da yake daidai shine Haram ibn Hayyan Haram kamar yadda asar din Imam Hakim ya hudda shi a cikin Mustadrak haka nan Abu Nu'aym ya rawaito shi a cikin Hilyatul Awliya a shi wannan sunan shi Haram akon Haram ibn Hayyan al-Abdi wasiyar da a waisul qarni ya yi mushi wasiya ce mai tsawo to a ciki yake ce mushi iyyaka an tufariqa jama'a ka shedinka da ka rabu da jama'a yake cewa ay ya'ni jama'at ittiba'i sunnati wa shinabil yake yake yake cewa yana nin ai jama'a wanda suke bin sunna suke suke kuma nisan bid'a shi wannan uwaisul qarni yake ce ma wannan yake cewa in in ka bar jama'a to fa tufariqa dinaka wa anta la tash'ur la tash'ur zaka bar addininka alhali kai baka sani ba fa tadkhulu an-nar yawm al-qiyamati fi awwal man dakhala sai ka shiga wuta ranar tashin kiyama a cikin hukun wanda za su shiga wuta wannan uwaisul qarni yana mushi nasiha ne kai ya bar a lokacin jama'ar da yake nihi wa'inda suke rayuwa akan abin da sahabbai da manzala da sahabbai suke kaga su ne jama'a ahlus sunna wanda tun a dama an san su da wannan suna za ga wannan wai cewa ahlu sunna ba wai suna bane wanda ai da ake cewa aka kago shi ko wanda za a ce a wannan zamani ake wade shi tun a zamanin sahabbai a Abdullah dan Abbas alƙashin aya fadin Allah subhanahu wataala yau mutabbiyar da wujuhun wata suwar da yake cewa yau mutabbiyar da wujuhu ahlus sunnati yake cewa ranar da huskar ahlus sunna kaga tun a wurin sabai aka samu wannan lafazin haka nan me ake ce mushi wannan tabi'in wannan Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin shi ma yake cewa yake cewa inna hadha ad-dina inda inna hadha al-ilma dinun fanzu amman ta'khuduna ku sai yake cewa a ga hasan yake cewa lokacin da fitina ta amku fitinar kashe Usman yake cewa to sahabbai suka wasa amsan hadisin kowa yake cewa sai dai ahlus sunna shine fa yanzu ila ahlus sunnati fa yukhadhu hadisan sai su leka su ga su wane ne ahlus sunna sai su amshi hadisin su sai su leka su ga su wane ne ahlul bid'a sai su bar musu hadisin su kenan kaga ba wai me ake cewa mustalah bane wanda aka kago shi yau mustalah ne wanda yake da asali to shine shi ma anan waisul qawl yake ce mishi kakkarbu da jama'a su ne jama'a wanda a zamanin na tabi'ai wanda suke kan abin wanda suke kan hanya ta manzo Allah da sahabbai yake cewa idan kai haka to za ka bar addinin ka alhali baka sani ba mana me yasa ya faɗi mishi haka saboda duk kamar da zamu gani a asar na gaba wanda ya bar hanyar muminai to karshe ya saba wa manzo Allah ya saba ma Allah subhanahu wataala kuma da nassin alqur'ani tunda barin hanyar muminai kamar barin ijma'i ne shi kuma ijma'i dalili ne hujja ne a cikin shari'a duk wani da ya kangare ma ijma'i to kuma ya kangare ma hanyar mumine ne hanyar sahabbai da tabi'ai da wanda suka yi bayan hanyar musulma ga baki daya to kuma wanda ya kangare ma hanyar su karshe wuta Allah subhanahu wataala zai sashi kamar yadda zamu gani a asarin wannan na gaba to wannan asarin kamar yadda muka ce shi ma Imam Hakim ya kawo shi a cikin Musnad da kuma Abu Nu'aym a cikin Hilya malaka ce wa qala Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah Umar ibn Abdul Aziz kenan khalifa wanda aka bashi lakabin khalifa saboda saboda adalcin shi malamai suke cewa a cikin khalifofi a cikin khalifofi na daular Abbasiyya ko daular daular Umayya tunda shi khalifar Umayya daular Umayya ko Abbasiyya babu wanda aka ma lakabin khalifa kamar shi sai shi kadai saboda mi saboda adalcin shi mutum ne adali sannan kuma ahlus sunna kuma mai san malamai wannan shine wanda ya fara kawo wani alkhairi ga duniyar musulmi shine ya fara umarni a hada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya umarni ya umarci wanga wanga malamin babban tabi'i shine ibnu ibnu shihab az-zuhri ya umarci shi cewa ka tattara hadisan manzon Allah ka hada su ka kamar yadda Umar yayya aka fara tattara aka hada me ake cewa qur'ani ko zamanin abubakar da shawara umar to haka shi ma wannan da shawarar shi ko da umarnin shi aka ba da dama a fara hada hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama khalifa ne mai adalci kwarai da gaske ana ma kamanta shi da umar dan khattab wajen kalifanci wajen adalci kai a zamanin kalifancin su to umar ibn abdul aziz dan Allah tabbata a gare shi yake cewa sunna rasul yake cewa sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sunanan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta wasu sunnoni mana ya ya sunnanta wasu sunnoni wasu hanyoyi na ibada ko na addini na karantarwa yake cewa haka nan wa wulatul umuri ba'da sunan haka nan wanda suka biyo bayan shi khalifofin shi su ne yake ne da wulatul umur khalifofin shi wanda suka biyo bayan su ma sun sunnata wasu sunnoni yake cewa al'akhuzu biha tasdiqun bi kitabillahi ruku da wa'annan sunnonin to gaskata littafin Allah ne wasti'malul li da'atillahi sannan kuma shine aikata biyayya ga Allah shine aikata da'a shine biyayya ga Allah subhanahu wataala sannan wa quwwatun ala dinillahi sannan kuma ƙarfi ne ga addinin Allah laisa li ahadin taghayyiruha wala tabdiluha babu wani ɗaya wanda ya isa ya zo ya canza wannan sunnonin ko hanyoyin da manzo Allah da sahabbai suka sunnanta wala tabdila ko kuma ya canza su wannan nazaru fi ra'ayi man khalafa ko kuma ma ya tsaya kawai ya kalli yayi yayi duba cikin wani ra'ayin wanda ya saba ba wannan sunna wanda ya saba ma sunna ko ra'ayin shi ma ba a kallo maliki cewa mani shi wannan khalifa yake cewa manikta da biha muhtadin duk wanda ya ruko ko yayi koyi da wannan sunnonin wannan hanyoyin to muhtadin to ya shiryu wa man intasaba biha mansur wanda kuma ya nemi taimako ta hanyar da to shi abin taimaka mishi ne yake to amma wa man khalafaha wanda ya saba mata wattaba'a ghayra sabilil mu'minina ya ba hanya wadda ba ta mu'minai ba wallahu Allahu ma tawalla Allah dai zai zai jibincin mishi lamarin abin da ya jibinta ma kanshi ma'ana inda ya tahi Allah zai bar shi akan inda ya tahi wa aslahu jahannama sannan kuma Allah ya sanya shi cikin wutar jahannam shi ma shi yake cewa wa sa'at masira kaga makoma tayi muni wannan asar in na Abdullah dan na Umar ibn Abdul Aziz abin da yake nihi da shi musamman nan da yake ta wa wulatul umuri sunan sannan kalifofi su ma sun sunnauta sunnoni mazalla yana faɗi a hadisi alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin ba wai su sahabbai wani abu sabo suka kawo bayan manzo Allah a'a su sun sun sun sunnanta wasu hanyoyi wasu shar'o'i wasu ne ake cewa hanyoyi ne wasu dokoki a ƙarƙashin bin sunnan manzon Allah ko kuma sunnoni wanda da aka mance da su sai suka hulhudo da su aka suka suka yi da su kuma suka ɗora mutane a kai ma'ana dai kawai hanyar da suka tafi yadda kalifancinsu da rayuwarsu a kansu a ƙalƙashin kobin manzan Allah to sune ake magana kawai ne zai ce a to ai an ce sunna ta kalifin manzala kenan su ma suna da sunna manzala da sunna sai a ce kamar su ma sun kago wani abu a duniya to ba haka ake nihi ba to su ma ana suna ne hanyar da suka bi ta gina rayuwarsu da gina karanta su wasu a kan ƙarƙashin kuma bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan asar in nashi yana fassara maka fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushabi'ir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'min sallaka ta wallahi ma tawalla Allah ke cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah ya bi ba hanyar mu'mine ba sai Allah ke cewa to wallahi ma tawalla za mu za mu jibincin mishi lamarin abin da shi ya karkata zuwa gare shi shine ma tawalla abin da ya jibinta ma kanshi lamarin shi sai Allah ce sannan kuma karshe mu sa shi wutar jahannama Imamu Shafi yake cewa a kalkashin wannan yake cewa wannan ayatan tana nuna cewa ijma'i hujja ne me yasa ijma'i ya zama hujja saboda abubuwa guda biyu a ayan an sifanta wanda ya saba ma ijma'i ya saba wa manzan Allah an ce wa mun shaƙi'in rasula wanda ya saba wa manzan Allah bayan shiri ya bayyana gare shi kenan kaga saba ma ijma'i saba wa manzan Allah ne sai kuma Allah ya mishi alƙawarin cewa zai sa shi wuta bayan shiri ya bayyana gare shi ya bi hanya ba ta mu'mini ba kaga kace hanya ba ta mu'mini ba kenan kaga ya bi hanya ba wadda mu'minai suke kanta ba sai Allah ce to ƙarshe za mu sa shi wuta to shine shi ma wallahi Umar ibn Abdul Aziz ya kawo wannan asarin yake cewa duk wanda ya saba ma wannan hanya wannan sunnoni na manzo Allah da sunnoni na mu'minai wattaba ghayra sabilil mu'min ya bi hanya wadda ba mu'mini suke kai ba wallahu Allahu Allah zai jibinta mishi lamarin abin da ya jibinta ma kanshi lamarin shi sannan wa aslahu jahannam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi wutar jahannam kimale yake cewa wa sa'at masira makoma ta yi muni wannan asar din nashi a Imamu Ahmad kuka ce Abdullahi afwan Abdullahi dan gidan Imamu Ahmad ya rawaito shi daga baban shi daga Abdurrahman ibn Mahdi daga Imamu Malik ya rawaito shi a cikin littafin shi As-Sunnah a hakanan al-imamul ajuri ya rubuto shi a cikin ash-shari'a hakanan al-lalaka'i ya rubuto shi a cikin i'tiqadu ahlus sunna hakanan qadi iyad ya rubuto shi a cikin ash-shifa kenan wannan asar ne wanda ya tabbata yake cewa malai yake cewa wa kataba ba'd ummali umar ibn abdul aziz ila umar rahimahullah wasu daga shashin ma'aikatan shi ka ce wakilan shi da suke sauran garuruwa suke aiki a ƙarƙashin kalifanci ko ka ce a ƙarƙashin gwamnatin shi sun rubuto mushi takarda zuwa gare shi wani ɗaya daga cikin su ya rubuto takarda bi hali baladi yana bayani akan halin da garin shi yake ya kasance kamar ka ce wani gwamna daga cikin gwamnonin shi ya rubuto mushi takarda yana gaya mushi halin garin shi yadda yake ciki wa kasaratu lususi da yawan 'yan kwashi da ake samu a cikin garin sai yake tambayar shawara yake cewa hal ya akuzu bi zinnati aw yahmiluhum ala al shin idan ya kama su zai zai ruko akan kawai abin da ya bayyana a gare shi tuhuma da da ake kan da ake da ake cewa tuhuma da ake tuhumar da ake musu cewa ana tuhumar su ƴan washi ne zai kama su akan wannan tuhumar ko kuma zai zai kama su akan hujja akan bayyana sai yake wa majarat bi sunna da kuma akan abin da sunna ta gudana akan shi fa kataba ilaihi umar sai umar ya rubuta mashi khuzhum bil bayyina ka kama su akan hujja wa majarat bi sunna da kuma abin akan abin da sunna ta gudana akan shi fa in lam yuslihumul haqq idan gaskiya bata ingantar da su ba sai ka cewa to fala aslama fala aslahumullah to ka Allah ya inganta su ma'ana in gaskiya bata gyara su ba to Allah kai ya gyara su ma'ana shi wannan ɗaya daga cikin ma'aikatan nashi da ya rubuto mushi tambayar shi yake shawara shin kawai daga mun kama mutum zartan mushi hukunci zamu ko kuma ne mu bari har sai hujja ta tabbata da kuma abin da sunna ta yi magana akan sai ce a'a kai ka bari har sai hujja ta tabbata cewa ya aikata ma'ana tuhumar da ake musu sai ta tabbata cewa eh wannan an tabbatar da cewa dan washi ne to kuma nan sai a mushi aiki sai a sai a mushi shari'a akan abin da sunna ta gudanar sai ke cewa idan aka musu haka ba su inganta ba su gyaru ba to kal Allah gyara da su mana kamar addu'a ta yake musu duk wanda sunna bata gyarar da shi ba to ka Allah gyarar da shi shine gaskiya shine duk wanda gaskiya bata gyara bata bata inganta shi bata sa shi ya gyaru ba to ka Allah subhanahu wataala ya gyarar da shi wannan asar in shi ma Abi Iyad ya rubuto shi a cikin littafin shi الشفاء لتاهي الشفاء لتاهي ني سنني الشفاء في تعريف حقوق المصطفى لتاهي ني wanda yake akan haƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'umma shi yana yayi magana akan sira akan salati akan abubuwa da yawa to ifabi ya kawo shi a cikin wannan littafi na shi na ashifa insha Allah ta'ala kuma yana tunanin anan za mu dakata abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya mu lada wanda muka kusa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan asar in gabaki daya asar ne wanda suke da mahimmanci kwarai da gaske wanda wannan inda mutum zai tsaya ko ya bibici sharhi da malamai suka yi musu da zai ga abubuwa masu yawa saboda kowane asar za ga yana kunshe da ma'anoni sannan kuma yadda yake nuna maka yadda ke nuna maka kwaɗan sahabbai da tabi'ai wajen riko da sunna da kuma wajen nisanta duk abin da za a ce maka ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan muna fata Allah subhanahu wataala kuma ya ƙara tabbatar da mu akan roƙo da sunna da kuma nisanta duk abin da ya sa'a ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk